من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na nefa da ke nan garin Ningi domin wato fara tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara inda shekarar da ta gabata man kai ga ƙarshen suratul ma'ida wannan shekara a yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara farkon suratul an'am muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka a ciki ya ba mu dacewa yau muna biyar ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya insha Allah za mu tashi farkon wato wannan sura mai albarka suratul an'am suratul an'am tana daga cikin wato surori waɗanda aka saukar da su kafin hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wato ainihin madina mana tana daga cikin surori waɗanda ake ce musu makkiya dama kamar yadda bayani sha gabata alkur'ani kashi biyu ne surorinsa akwai alkur'anul makki akwai kuma alkur'anul madini mana surori ko ayoyi da aka saukar da su a makka waɗansu kuma a madina waɗansu kuma an nana ta saukar da su to wannan sura tana daga cikin waɗanda aka saukar a makka sai dai an samu waɗansu athar kamar daga wato kalbi ya rawa ga salih daga abdullahi abbas allah ƙara musu da yake cewa suratul an'am an saukar da ita a makka ne sai dai akwai waɗansu ayoyi akwai faɗin allahu tabaraka wa ta'ala wa ma ƙadarullah haka ƙadarihi yake cewa wannan zuwa ƙarshen ayoyi uku an saukar da waɗannan ayoyi ne a madina da kuma faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum wannan an saukar da wannan suma a wato ainihin Madina amma sauran duka an saukar ne a Makka kuma tana da ayoyi guda ɗari da sittin da biyar wannan sura kamar yadda imamul bagaw yake cewa an saukar da ita da daddare yadda ya haka a cikin tafsirinsa wato tare da ita da mala'iku guda dubu saba'in wanda suka rako wato aka kawo wannan sura mala'ika jibril ya kawo wato saƙon wannan sura imamul bagaw yake cewa wannan batun cewa mala'iku dubu saba'in suka yi rakiya wajen kawo surar yake cewa haka yi cikin addurul mansur fi tabaqat amma da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo wannan magana a farkon suratul an'am muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya mana gamdakatar wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimanoninta bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يبو godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine wanda ya halitta sammai da kasai waja'ala zulumati wan nur kuma dai shine wanda ya halicci duhu da kuma haske ma'ana dare da kuma yini thumma alladhina kafaru sa'annan waɗanda suke kafirai birun dangane da ubangijinsu suke kamanta shi da wasu ko suke kamanta wasu ɗin da ubangijinsu wanda shi ya yi wannan lau tabaraka wa ta'ala ya ce alhamdulillahi lalzi khalaƙar samawata al'arab godiya ta tabbata ga allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya halici sammai da ƙasai allahu tabaraka wa ta'ala ya gode wa kansa abinda ake nufi shine ku bayi ku ci gaba da godiya ga Allah tabaraka wata'ala ya fara da kansa yace godiya ta tabbata gare shi to ana nufin bayi su gode masa subhanahu wata'ala an rawaito cewa kabul ahbar yake cewa wannan aya alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard yake cewa ita ce farkon sura a farkon aya ita ce ayar farko a cikin attaura hakanan ayar ƙarshe a cikin attaura shine wato ita ce daidai da faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan Allahu tabaraka wa ta'ala ya fara attaura da godiya ya kuma kammala nan ma da godiya Allahu tabaraka wa ta'ala yana son godiya mafi girman sura daga cikin surorin alkur'ani ita ce suratul fatiha wanda suratul fatiha ita ma ta fara da wato alhamdu allahu tabaraka wa ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin allahu tabaraka wa ta'ala yayi godiya ga kansa ya kuma ce shi ne wanda ya halitti sammai da kasai waje ala zulumati wa nur kuma shi ne wanda ya halicci waje ala ya sanya ma'ana ya halicci azulumat dufai wa nur da kuma haske Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya halicci dare kuma shi ne wanda ya halicci yini ya halicci rana duhu din nan da kake gani Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci duhu haske da kake gani Allahu tabaraka wata'ala shi ya halicci haske duk abin da mutane za su yi na wato kere-kere na zamani su samar da hasken wutar lantarki da duk abin da za su yi za ka ga yi daidai da hasken rana ba ko daidai wato da hasken yini ba Allahu tabaraka wata'ala shi ne mahalicin komai da kowa babu wanda ya kai shi subhanahu wata'ala duk fitilun da za a kirkira a kera na zamani za ka gaba su yi kusa da ainihin wato hasken rana ba akwai al'amuran da ba ma sa yiwuwa ga baki ɗaya sai da rana misali shuka tana bukatar tsirrai suna bukatar hasken rana babu wani haske da za a kunna wa wato fitulu da za a haskawa tsirrai a ce ai zai wadatar da su tunda dama da rana suna bukatar haske ne hasken wannan fitulun ya wadatar ya gamsar da wannan tsirrai din wannan babu Allah tabaraka wa ta'ala shine allazi ja'ala zulumati wan nur shine wanda ya halicci diffai da kuma haske baya da haka abinda zai baka ka gane cewar lalle ka ƙara tabbatarwa cewa lalle ɗan adam fa abinda aka bashi ɗan kaɗan ne lau tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila abinda aka baku na ilimi fa ɗan kaɗan ne Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ilimi duk fitilun da ake na zamani a ce fitila kaza kamfani kaza akwai haske in ka so kaza za ta wadatar da nan gurin kaza a sa fitilin sola ɗaƙa shamsiya a sa ɗaƙa kaharaba'iyya a sa duk abin da za a sa na haske za ka ga kuma babu wata fitila da aka yi wacce take wato kawo duhu amma ɗan adam akwai lokacin da ko da da rana wata bukata za ta faru a ce ana bukatar a ɗan samu ɗan duhu a guri babu fitilar da za ka haska ta baka duhu ko akwai wannan babu wannan Allah tabaraka wata'ala wannan bai bai wa dan adam dama yayi wannan ba ba wanda ya isa ce to yanzu bari yayi fitilar duhu idan aka haska ko da a tsakiyar rana sai aga duhu iya inda ta haska a'a sai dai haske Allah tabaraka wata'ala ya bai wa bayi dama su yi shi ma kuma bai yi daidai da irin hasken da yake cikin hasken rana ba to wannan wanda ya mana wannan lalle ya cancanci me mu gode masa shi yasa sai buɗe sura da cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ma'ana ku bayi ku gode wa wanda yayi wannan wanda ya halitta sammai da kasai ya halitta sammai guda bakwai kasai kuma guda bakwai suma tare da haka kasai ba sa lotsawa ya zamto mutanen gari kaza sun yi wa kasar garinsu nauyi sun yi kasa babu wannan sammai sama batta tsagewa a ce ta gaji shekarun sun yi aro-aro yana ta fara tsagewa babu wannan wanda ya wannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ce godiya ta tabbata gare shi mana ku gode masa yaya ake godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine malamai suke cewa godiya ta hada ababe ne guda uku na farko shine bawa ya yi itikadi a zuciyarsa ya rika jin cewar lalle Allah ta'ala ya min ni'ima kaza ina gode masa ka rika jin daɗi a zuciyarka ni'imar da ya maka ta lafiya ni'imar da ya maka ta wani abun duniya ni'imar da ya maka ta wani matsayi ko menene abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wannan ni'ima ka ji a zuci ya baka yaya ya baka haihuwa yayaye nagari ka ji dadi a zuciyarka wannan yana daga cikin rukuni daya daga cikin rukunan godiya guda uku rukuni na biyu shine wato fadi da baki al-i'tiraf fadi da baki alhamdulillah ai bana ni kan sai dai godiya na samu kaza amfanin gona kaga da baki kake fara bayan ka ji dadi a cikin zuciyarka malamai suka ce wannan rukuni ne daga cikin rukunai na godiya alhamdulillah yanzu aka ɗaya na guda kaza dukan wannan yana daga cikin godiya bisa ni'imar da Allah ta'ala ya maka ka faɗa ka furinta mun gode wa Allah da ya halicce mu mu musulmai ka duba fa irin waɗancan yadda suke fama wannan yana daga cikin wato rukunai na ainihin godiya rukuni na uku kuma shine wato yin aiki Allah tabaraka wa ta'ala yace i'malu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiy shakur ya ku wato mabiya annabi dauda iyalan annabi dauda wanda suka yi imani da shi ku yi aiki a matsayin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya maka ni'ima to daga cikin rukunan gode masa shine kai aiki da wannan ni'imar da ya maka ya baka dukiya bayan ka ji dadi a cikin zuciyarka ka kuma bayyana a bakinka to kai aiki da wannan dukiyar a matsayin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi ka musulmi ka gode masa bayan ji a zuci furtawa a baki kai aiki domin gode masa ya baka lafiya ka yi aiki da wannan lafiyar a matsayin godiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halitta sammai da kasai waje ala zulumati wa nur kuma shine wanda ya halitta duffai da kuma haske alwaƙidi yake cewa duk abin da ya zo cikin alƙur'ani mai girma na az-zulumati wan nur ya ce fahuwa alkufur wal iman ana nufin kafirci da kuma imani sai dai wannan aya waje ala zulumatu wan nur ya ce wannan kan yana nufin dare ne da yini amma sauran azulumatu wan nur duk inda suka zo a haɗe ana nufin wato zulumat ɗin ana nufin kafirci nur ɗin kuma ana nufin imani amma wannan ayar ita ba haka ake nufi ba abinda ake nufi wato shine yini da kuma rana wasu malamai kuma suke cewa a'a abinda ake nufi kamar hassan al-basri an samu da gare shi ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa waje ala zulumatu wan nur yani al-kufr wal iman yace shi ma ana nufin kafirci da imani ne amma waqidi yace na wannan ayar ba haka ake nufi ba wani ma daga cikin magabata yake cewa az-zulumatu wan nur ana nufin jahilci da kuma ilimi ma'ana zulumat din shine jahilci an-nur din kuma wato shine ilimi Allah tabaraka wata'ala ce thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sa'annan waɗanda suke kafirai bayan shi halici sammai da karsai ya halici ni ya halici dare duk a matsayin rahama da ni'ima ga bayi domin bawa yana bukatar dare a lafiyar jikinsa yana bukatar wannan duhun yana kuma bukatar yini duk wanda ya mana wannan Allah tabaraka wata'ala ya ce thumma alladhina kafaru duk da haka sa'an nan waɗanda suke arna kafirai bi rabbihim ya adilun dangane da ubangijinsu suke daidaita waɗansu da shi ya adilun daga kalmar adalle al'adal kuma shi ne mai almusawa wato daidaito a ce a yi adalci shi ne mai a yi daidai wa daida abin da ya kamata a yi a yi a yi adalci tsakankaninsu ana nufin mai a raba musu daidai wa daida ثم الذين كفروا بربهم يعدلون suna daidaita waɗansu da Allah tabaraka wata'ala me ma'anar daidaita wasu da Allah shine me hada shi da su ma'ana shirka da Allah tabaraka wata'ala wannan shine mafi munin abinda Allah tabaraka wata'ala ya tsana ga baki daya shine wato hada shi da waninsa shirka da Allah tabaraka wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ta'ala ya ce dan adam ya karyata ni bai kamata kuma bawa ya ce karya nake ban ji Allah Allah ta'ala ya ce dan adam yana zagi na bai kamata a ce dan adam ya zage ni ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce karyata ni da bawa yake yi shine bawa ya ce ba zan maida shi in kashe shi in sake rayar da shi kamar yanda na rayar da shi a yanzu ba duk wanda ya yi tsammanin wannan ko ya faɗi wannan to ya zagi Allah wato ya karyata Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace bawa ya zage ni wato zagi na ko da bawa yayi shine yace ina da da daga zarar bawa yace Allah tabaraka wa ta'ala yana da da to ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala na'am
والذي خلقكم من طين ثم قضى
Allah tabaraka wata'ala yace huwa allazi khalaqakum min dini shine wanda ya halice ku daga din yunku kasa din nan thumma qada ajalan sannan Allah tabaraka wata'ala ya hukunta ya kaddara wani ajali ma'ana wata iyaka da za ku mutu wa ajalun musamman indahu da kuma wani wata iyakar wacce take iyakantacciya ambatacciya a gurinsa subhanahu wata'ala shi ya santa thumma antum tamtarun sa'annan ku kuna shakku dangane da Allahu tabaraka wata'ala wa huwa Allahu fis samawati Allahu tabaraka wata'ala ce shine dai Allah shine abun bauta fis samawati wato a sammai wal ard kuma dai shine abun bauta a ƙasa na sama shi za su bautatawa na ƙasa ma shi ne ya kamata su bautatawa duk wanda ya bautata waninsa ya yi abin da ba haka aka bukata da gare shi ba Allah ta'ala ya ce ya'lamu sirrakum wa jaharakum Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake sanin abin da yake ya koyi daga gare ku mana sirrin ku Allah ta'ala ya sani wa jaharakum hakanan abin da ya bayyana dangane da ku shi ma Allah ta'ala ya sani wa ya'lamu ma taksibuna Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yana sane yana sanin duk abin da kuke aiwatarwa da Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa huwa allazi khalaqakum min dinin shine wanda ya halicce ku daga yumbu to yana nufin baban ku annabi Adam domin annabi Adam alaihi salam shine Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi da ƙasa ba uwa ba uba an rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khalaqa Allahu Adama alaihi salam min turabin wa ja'alahu ina thumma tarakahu hatta kana ham'an مسنونا ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصالا كالفخار ثم نفخ فيه روحه النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam da ƙasa ya sanya shi ya zamto wani kwababban yumbu sa'an nan ya kyale shi sai da ƙasar ta bushe ya zamto salsalan kalfakar salsalin kafak a larabci da aka ce salsal da nana ta sadin guda biyu ana nufin idan yanzu ƙasa ta bushe bayan an jika ta ta bushe sai aka zo da wani abin tono ana tono ta wannan ƙarar da take yi da larabci wannan sautin ake cewa salsal to Allah tabaraka wata'ala ya ce an halitta annabi Adam alaihi salam da salsalan kafakar wato da salsal wannan busasshiyar ƙasa din kalfakhar kamar wato fakar shine a samu tukunya irin ta ƙasa in ta fashe tsingaro yawa kamar tsingaro yanda inda zaka daki tsingaro da wani abu ko da wani karfe kana kokarin tono shi zai rika yin ƙara ko da da dutse kuma zaka tono shi zai rika yin ƙara to wannan sautin shi ake cewa salsal na mata an gane annabi adam alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi da anashin wannan ƙasa din mu kuma wanda muke mu zuriyar annabi adam alaihi salam asalinmu dai shine me kasa amma an halice mu daga me dugon mani annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle ɗayanku ana hada halittarsa ne farko a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana me mani sa'annan kwana arba'in yana jini sa'annan kwana arba'in yana wato tsoka ya ce sun ma yursalu ilaihi malak sa'annan a aiko mala'ika zuwa gare shi na cikin mahaifiyarsa ya zo ya busa masa rai wa yi umaru bi arba'i kalimat a umarci wannan mala'ikan da wasu kalmomi guda hudu ya rubuta bi katab rizikihi mala'ikan ya rubuta arzikinsa adadin shinkafa guda nawa zai ci za a rubuta wannan yanzu kai baka isa ka san shinkafa nawa ka ci ba daga yau zuwa baya baka kuma san nawa zaka ci ba kafin ka bar duniya amma Allahu tabaraka wa ta'ala ya sa mala'ika ya rubuta arzikinka ina ka ce arziki kuma karan fari shine abinda dan wato duk wani mai rai zai ci abinda zai shiga bakinka shine arziki na farko tukunna baya da haka duk abinda zaka mallaka kalar tufafin da zaka sa wannan Allah ta'ala ya san nawa zaka mallaka kuma an rubuta shi nawa zaka mallaka na dukiya tun kafin ka zo duniya Allah ta'ala ya sa mala'ika ya rubuta shi za kuma a sake umartar mala'ikan ya rubuta ajalinka yaushe za ka mutu kuma a wacce ƙasa ma za ka mutu domin ɗan adam yana mutuwa ne a inda wato aka halice shi dama an halice ɗan adam da ƙasa da kuma kalar ƙasar wato kamar yadda bambancin ƙasa yake a duniya haka bambancin mutane suke wata ƙasar da ƙwari da ƙarfi wata ƙasar babu ƙarfi wata ƙasar fara wata baka wata baka ƙarfa wata baka mara ƙarfi wata fara mai ƙarfi haka Allah tabaraka wa ta'ala wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam ranar juma'a ya kuma wato fidda shi daga cikin aljanna ranar juma'a ya kuma karɓi rayuwarsa ranar juma'a kuma za a tashi alkiyama ranar juma'a kuma annabi adam alaihi salam kowa zai shiga aljanna za a ƙara masa tsayi kamar tsayin annabi adam alaihi salam wa kana tsuluhu sittuna zira'a tsawon annabi adam kuwa shine zira'i sittin idan ka gwada zira'i sittin zai kai wajen silin ɗin ya ma silin ɗin tsayi annabi adam alaihi salam wannan shine tsayinsa kowa zai shiga gidan aljanna kuma sai an ƙara an yi projectin tsayin mutum ya kai tsayin annabi adam kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa a cikin wannan hadisi da imam al-bukhari ya rawaito sau daga annabi adam alaihi salam an halicce shi da ainihin wato ƙasa sai allahu tabaraka wata'ala yake cewa huwa allazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku ma'ana ya halicci babanku min dinin daga ainihin ƙasa din wannan yumbu din mu sinadarin halittar mu shine wato ƙasa amma da dugon mani na fata an gane malamai suke cewa idan ɗa yana wato janin ɗan tari yana cikin mahaifiyarsa kwana arba'in ta farko ta wuce yana ciki yana mai kenan wannan kwana arba'in ta farko yana mani wata arba'in ta sake wucewa yana mai kenan lokacin yana jini lokacin ya kai kwana nawa tamanin ya kai wata biyu da wani abu kenan wata arba'in ta ƙara zuwa ta ƙara wucewa yana cikin mahaifiyarsa lokacin ya kai mai kenan wannan mataki yake ya kai wata tsoka to bayan kwana arba'in kuma manzo Allah ya ce me za a aiko da mala'ika ya busa masa rai suka ce to idan wannan arba'in arba'in uku ta wuce za a busa masa rai idan wani yayi ya zubar da wannan cikin fa ya kashe dan adam saboda haka suke cewa yanzu hukuncin da yake kan mutum shine ya kisan kai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin wancan ingantaccen hadisi kwana 40 mani kwana 40 jini kwana 40 wato tsoka in arba'in uku ta wuce wata hudu kenan sai a busa masa rai wallazi khalaqakum min dinin shine wanda halice ku daga addin thumma qada ajalan wa ajalan musamman indahu wannan wanda wato isa'an nan ya hukunta ya kaddara wani ajali da kuma wani ajalin ambatacce a gurinsa malamai suka yi maganganu da yawa daga cikin magabata hasan al-basri da kuma qatada da dhahak waɗanda suke waɗannan ɗaliban abdullahi abbas ne saboda haka ana mai da magana zuwa gare su magana tafsirin alkur'ani idan suka fassara kalma ana komawa ga tafsirinsu mujahid qatada bahak alkalbi da sauran waɗanda suke manya-manyan almajiran abdullahi ɗan abbas to suke cewa wannan faɗin allahu tabaraka wa ta'ala sun maƙaza ajalan wa ajalun musamman indahu suke cewa al'ajalul awwal min alwilada ila almaut thumma qada ajalan wato sa'annan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddar ya hukunta wani ajali ma'ana wani duration wani tsawon lokaci suke cewa wannan lokaci na farko din ana nufin daga ran da aka haifi mutum zuwa ran da zai mutu Allah ta'ala ya kaddar wannan ya ajiye shi wal ajalu thani wa ajalin musamman inda kenan ko shine ajali na biyu suke cewa wal ajalu thani min al maut ila al ba'th wato daga mutuwa zuwa tashin zuwa tashin alkiyama wa huwa al barzakh wannan kuma shine rayuwar cikin barzakh mana Allah tabaaraka wa ta'ala da ya halicce ku daga yimbu ya kuma kaddara kwana nawa za ku yi shekaru nawa za ku yi minti nawa za ku kara a gidan duniya daga ran da aka haife ku zuwa ran da za ku mutu baya da haka ya kaddara kwana nawa za ku yi a cikin kabari rayuwar barzak kafin a tashi alkiyama idan ya zamto rayuwar duniya din ta yi tsawo wato idan ya zamto bawa ya yi wasu ayyuka wanda suke da alaƙa da tsawon rayuwarsa ta duniya kamar me sadar da zumunci domin malamai sun tattauna kwarai da gaske akan cewar dan adam ma za a iya ƙara masa kwanaki ko ba za a iya ƙarawa ba wasu ke cewa ba za a ƙara ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wala yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala ba zai jirkinta wa rai ba idan ajalin ta yazo kaga thumma qada thumma qada ajalan wa ajalan musamma indahu sa'an nan ya yanke wani ajali a watar ayar kuma ya ce wala yi akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wannan ajalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu sa'annan ya iyakance ya kaddara ajali da wani ajali na daban a gurinsa shi ya san shi to wannan ajalin fa shine Allah ta'ala ya ce idan ajalin mutum ya zo wato na farko ɗin sun maƙaza ajalin idan ajalin ka ya zo walai yi akhira Allah nafsan idza ja ajaluha idan ajalin bawa rai ajalin ta ya zo Allah ta'ala ba zai jirkinta ba ba zai ƙara ko da minti ɗaya ba wallahu khabirun bima ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da abin da kuke aikatawa wasu malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya ce wanda yake so a yaulata masa arzikinsa a tsawaita masa kwanakinsa to ya sadar da zumuntarsa suke cewa lalle wanda yake yawan sadar da zumunci zai zamto ya yi nisan kwana haka wasu kaci tunda manzan Allah ya ce wanda yake so a tsawaita masa tsawon kwana to ya wato ya sadar da zumunci wasu malaman suka fahimci lalle hakan ake nufi ko da a zamanance misali daga cikin kibarun ulama'un saudiya akwai professor abdulsalamu shuwai'iri yana da fahimtar lallai wancan zahirin wancan hadisin matukar mutum yana sadar da zumunta za a ƙara masa kwanaki na fata an gane kuma malaman da suke wannan fahimtar suke da wannan fahimtar suke cewa ai Allahu tabaraka wa ta'ala dama ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allahu tabaraka wa ta'ala yana goge abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso wa indahu ummul kitab babban littafin a gurin sa yake Allahul mahfuz ma'ana yamhu Allahu ma yasha daga cikin magabata akwai wanda yake cewa Allahu tabaraka wa ta'ala wasu littattafa ne manya-manya guda biyu yake da su daya Allahul mahfuz daya kuma a saman duniya idan za a yi ruwa ko wani abu ko wani arziki Allah ta'ala zai ce mala'iku kallo wancan wanda yake saukar da ruwa a sauko da shi idan bayi suka roƙi Allah ta'ala ruwa babu ruwa in ya amsa sai ya ce to da an rubuta cewa ba za a yi ruwa ba sai kaza amma yanzu sun yi addu'a sun kai kukansu ga Allahu tabaraka wa ta'ala sun yi ikirari da zunubansu sun nemi gafara ya amsa sai ya canza ce a musu ruwan yau ko a musu gobe ko a musu kaza kace irin wannan yana faruwa domin inda ma bai ya faruwa suka ce ai ba bukatar kenan kai addu'a inda komai komai da komai thabit ne bayya canzawa sai ka tsaya kenan ai suka ce yana canzawa tunda Allah ta'ala ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit yana goge abin da yaso yana tabbatar da abin da yaso akwai abin da bayya canzawa kam abin da bayya canzawa suka ce eh yana daga cikin abin da bayya canzawa shine arziki tunda an rubuta shi a cikin mahaifiya da ajali da kuma mutumin dan aljanna ne mutumin kwarai ne ko mutumin banza ne suka ce wannan yana ciki suka ce a ai su din masu kan iya canzawa domin in ba dan haka ba ai ba bukatar bawa wato ya ci gaba da yin addu'a kenan saboda haka dai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya wa kowa iyaka sun maƙaza ajalan sa'annan Allah ta'ala ya hukunta wa kowa ajalinsa Allah ta'ala ya san ran yaushe zan mutu ya san dade wanda lokaci zan mutu ya san ran yaushe zaka mutu ya san dade wanda lokaci zaka mutu amma ni ban sani ba kai baka sani ba wanda ya san lokacin da zai mutu amma Allah tabaraka wataala ya sani lokacin yana yi kawai khalas daga mutun ya je dade gurin kuma da aka kaddara zai mutu to dole sa kuma ya mutu a gurin zaka ga mutun yana zaune a garin su kalau tsaf sai tashi sai tsiri tafiya ko kasuwanci zuwa gari kaza yana zuwa daidai guri kaza kuma ya mutu Allah ta'ala dama ya rubuta a wannan gurin zaka mutu saboda ka baka isa ka wuce ba kaji an ce fa da fa har ya fasa tafiyar da ya gasuwa ne yace bari in bi ku yana zuwa kuma a hanya akai hatsari kuma shi kada ya mutu idan Allah ta'ala ya kaddara yau din zai mutu kuma a daidai guri kaza zai mutu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane sun taru a Madina ce can me ake ce jana'izar wani mutum ne yazo daga kasar Habash yace ƙasa ce ta kawo shi mana inda aka kaddara aka halice shi kuma inda aka kaddara zai mutu dolensa sai ya zo gurin ya zo kuma ya zo ya mutu kuma aka binne shi a gurin saboda haka dan adam wato yana mutuwa a guri da kuma lokacin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa wa ajalun musamman indahu da kuma wani ajali wanda yake sananne ambatacce a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala kaga sai Allah ta'ala yace indahu a ajali na biyu din amma wancan sai ya ce sun maƙaza ajalan kawai ya shuru bai ce inda ku ba Allah ta'ala dai shi ya san yaushe bawa zai mutu amma ran da bawa ya mutu sauran bayi sun san me ran kaza ya mutu bai ko cewa ne ya mutu ran kaza shekara kaza to amma fa kenan wannan yana nufin kenan cikin mutane waɗansu za su san ranar mutuwar waɗansu ba haka ba ne haka ne wasu za su san ranar mutuwar waɗansu kai za ka san ranar mutuwar waɗansu kai ma kuma waɗansu za su san ranar mutuwarka amma ran yaushe mutane za a tashe su daga barzakh daga cikin kaburbura wannan babu wannan sani shi sa sai yace wa ajalin musamman indahu wannan a gurinsa yake shi kadai san wannan amma wannan na mutuwa waɗansu za su ranar mutuwar waɗansu ranar da za kowa zai fito daga cikin wato al'adidar daga cikin kaburbura ba wanda ya san wannan shi kadai ya sani sai ya ce wa ajalun musamman indahu wani ajali na daban na musamman ambatacce shi ya san lokacin yana gurinsa subhanahu wata'ala idan bawa aka ƙara masa tsawon kwanakin da zai yi ko tsawon shekarun da zai yi a duniya to wannan yana gwada tsawon abin da zai zauna cikin barzak ya ragu tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya san yanzu me yayi ragowa a tashi alkiyama kowa kuma ya mutu dole zai jira a cikin barzak har a tashi alkiyama idan daga yanzu za a yi shekaru miliyan ne kafin a tashi alkiyama in ka mutu fa haka zaka zauna a cikin kabari har wannan shekaru miliyan din su cika idan mutum yake kyawun aiki zai ga nan da nan har ta yi idan kuma mutum yi mummunan aiki zai ga tashin alkiyama ya yi nauyi har yanzu shiru a shek muhammad bin salihun usamin yake cewa rayuwar barzak kamar rayuwar bacci ne idan mutum ya samu bacci mai daɗi yana cikin yanayi mai daɗi gurin bacci mai daɗi kalau yake da lafiya da kuma yanayi mai daɗi kan yaya sai ji an ce gashi asuba ta yi ko kawai sai ji an kira sallah kamar yanzu yanzu na fana kwanta kai gaskiya duniya nan tana sauri malam saboda kalau kake ne kuma gurin ya maka dai gurin kwanciyar shi sa kaga har gari ya waye amma wani fa yana can yana ganin dare baya tafiya yana kwance ba lafiya mai jinyar sama yana ganin fa yanayin ya ki tafiya shi mara lafiyar karfe nawa a jima sai karfe kaza saboda bashin lafiya yana ganin lokacin baya tafiya shi ma yana da matsala yana ga lokacin ya ƙi tafiya to haka al'amarin yake a cikin barzakh a cikin kabari idan mutum gana masa azaba ake Allah ta'ala ya kare mu zai ga alkiyama ta ƙi tashi saboda tsananin da yake ciki idan ko mutum daɗi yake ji zai ga nan da nan kawai har an tashi alkiyama saboda yana cikin yanayi mai daɗi ya ubangiji ka samu ji daɗi cikin kaburburanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce thumma antum sa'an nan ku waɗanda kuke bakku da imani ku kafirai tamtaruna kuke shakku dangane da tashinku da za a yi cikin kabari kuke wato tashin alkiyama kuke da shakku akai thumma antum tamtarun sa'annan ku kuna shakku kuna kokonto Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa huwa Allah shine dai Allah huwa Allah malamai suke cewa ana nufin huwa ilah wato shi ne dai abun bauta fi samawati a sammai wa fil ardi da kuma ƙasai wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun kenan wa huwa al-hakim al-alim shine dai Allah a sammai shine dai abun bauta a sammai kuma shine abun bauta a ƙasa shine mai hikima kuma shine wato masani a sama halittun da suke sama mala'iku ba su da wani abin bauta tsewa sai Allah a ƙasa bayi mutane bishiyoyi ƙwari da dabbobi ba su da wani abin bauta sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ma'anar wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi shi ne dai abin bauta a sammai da kuma ƙasai domin aka ce Allah ana nufin Allah ila ana nufin abun bauta to abun bautawa ake nufi Allah din ne da so daga ila din anan malamai suka ce abinda ake nufi ila wa huwa ilahun fis samawati wa fil ardi shine dai abun bauta a samai kuma shine abun bauta a ƙasa a sama mala'iku suna bautata masa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai wani guri ana ce da shi baitul ma'mur kullum wannan ɗaki mala'iku dubu saba'in ne suke shiga ciki su bautata wa Allahu tabaraka wa ta'ala sa'an nan idan suka yi bauta gobe ba za su dawo ba tun da aka halicci duniya haka suke har a tashi wato alkiyama har duniya ta ƙare kuma a haka ake ma'ana yau ɗin nan mala'iku dubu saba'in ne suka shiga ciki suka bautata wa Allahu tabaraka wa ta'ala su waɗannan sun gama gobe ba za su dawo ba har a tashi duniya ba za su ƙara dawowa ba wannan adadin ya kai nawa ya fi ƙarfin lissafi tirin da aka halici duniya fa guda dubu saba'in yanzu daga hijirar a daga nam daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu shekara nawa muke karantawa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida to dubu saba'in dubu saba'in so wannan fa so dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ai yawan ya kai yawa miladiyar annabi isa alaihi salam dubu nawa dubu biyu da ashirin da biyar to in ka lissafa dubu saba'in dubu saba'in so wannan adadin ba fa kuma za ka ce sau nawa sau dubu biyu da ashirin da biyar ɗin ba ne a'a shi wannan fa adadin mai kwanaki ne ko shekaru wannan shekaru ne kenan za ka ce ɗari uku da sittin sau dubu biyu da ashirin da biyar sau kuma nawa dubu dubu saba'in subhanallah idan ka tuna irin wannan abin sai dai ka ce mai subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah saboda abin ya wuce karfin dan adam ya wuce karfin kwakwalwa ko wata na'ura ta lissafa wannan saboda ba na'ura da ta gano ma ran yaushe aka fara duniya din kuma ba na'ura da ta gano ran yaushe duniya za ta kare kaga wannan al'amarin sai dai me kace me subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala wato daga cikin abin da ya fi so bawa bakinsa ya furta shi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim sau ɗari a yini za a gina masa gida a gidan aljanna na na fata an gane Allah tabaraka wa ta'ala ce shine dai abin bauta a sammai da kuma ƙasai wa ya'lamu ma taksibun ya'lamu sirrakum wa jaharakum Allah tabaraka wa ta'ala yana sane dangane da abin da yake sirrinku abin da yake koye dangane da ku wa jaharakum da kuma abin da ya bayyana dangane da ku kaga baraga kenan ta alqur'ani mai girma sai Allah ta'ala ya ce ya'lamu wanda yake ya'lamu yana gwada me yana kai yana sane duk abin da kuke yana sani ba ya ce ya sani ba ballantana wani ce a da ne a yana sane babu kujerar ruwa ko mala wa ya'lamu Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu sirrakum wa jaharakum yana sane da abin da yake a fili da kuma abin da yake a ɓoye in ka tattauna abu a cikin zuciyarka ba wanda ya sani Allah ta'ala ya sani idan ka himmatu za ka yi wani alkhairi ba wanda ya sani duk duniya to shi Allah ta'ala ya sani in ka himmatu za ka yi wani sharri ba wanda ya sani duk duniya shi Allah tabaraka wa ta'ala dai ya sani ya'lamu sirrakum wa jaharakum yana sanada sirrinku da kuma abin da ya bayyana gare ku baya da haka ayyukan da kuka yi a fili Allah ta'ala ya sani in kuka ɓuya kuka aiwatar da zunubai munanan ayyuka kuma ya sani in kai a fili ya sani in kai a ɓoye shi ma me ya sani ya zo cikin wani hadisi daga cikin malaman jarhuwar tajir suna cewa yana da rauni a cikin isnadinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗansu mutane za su zo yinin alkiyama tare da su akwai tarin lada ka amsali jibali tihama kai ka ce tarin duwatsu ne irin waɗanda suke na ainihin jaziratul arab irin manya-manyan duwatsun nan zaka ga ɗima-ɗiman kumbo ko manya-manyan tari a ce wannan faladan wane ne ya ce akwai waɗanda za su zo yinin alkiyama nan da irin wannan tarin ɗim za ka gani tari guda za a ganuwa hango sama a ce wannan ladan wane ne can ma fa nasa ne ya ce amma fa ya ji Allahu haba'an mansura sai Allah ta'ala ya yi fatali da wannan ya sa wannan ladan ya zamto kai ka ce wata daddagaggiyar toka ce mara nauyi kamar tokar yayi ko tokar kansuwa ko tokar kara karan gero ko na makamancin haka sai Allah ta'ala ya sa wannan abin ya zamto kawai wata toka ko wata foda a bar iska ta ɗebe ta kawai ya fata fata da wannan ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa saboda su irin waɗannan ƙaumun ne idza khalaw bi maharimillahi intakahuha idan suka kuya dangane da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta sai su fada in dai ba zai tashi ba za su yi in ba zai tashi ba za su ɗebi kuɗi ko nawa ya kuwa in dai ba zai tashi ba za su sata in ya so al'umma su shiga halin kaka na kayi tunda sun san in sun sauka mada kujerun ba wanda ya isa ya ce ku kawo idan ya ɓuya ya aikata saban ba wanda ya gan shi saboda ka zai yi idan ya je gurin bokan ya san ba wanda zai zo ya ce ya je guri kara idan ya ɓuya zai iya yin zina in ya ɓuya zai iya lawadi in ya ɓuya ba za a gan shi ba zai iya yin tsafi zai iya yin shirka ya ce ai sirri ne kuma ya zo cikin mutane ya da shi yana da tauhidi amma kuma a gefe in abu ya faru zai je a duba masa ya ake ciki ne kaza fa da ba haka muka saba ba bara na samu buhu kaza bara waccar kaza amma bana abin yayi kasa an yi dama fa ni akwai matsala kaza suwane suwane to kaga kuma ya lalace kenan in dai ya zamto kuma Allah ta'ala ba zai jarrabe ka ka jure ba ai kana da baka da imani kenan fa Allah tabaaraka wata'ala ya tabbatar da cewa lalle sai ya sai ya jarrabe ku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin Allah tabaaraka wata'ala ya ce wala nabluwannakum wallahi za mu jarraba ku bi shay'in min al-khawfi wal-ju' da wani abu na tsoro da yunwa wa naqasun min al-amwali wal anfus da kuma tauyaka ta dukiya da rayuka was samarat da kuma mutuwar kananan yara dan yawa daga cikin da yawa daga cikin magabata abin da suka fassara was samarat kenan mutuwar yara saboda ka idan yayanka suna mutuwa ci a kashe mun ake yi to dama daga cikin abin da za a jarraba ka ka kula wa naqasun min as-samarat وبشر الصابرين كو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون idan musiba ta samu sai su ce ai dama daga Allah ne kuma mu ma duka zamu koma ne ga Allahu tabaraka wa ta'ala mun dogara ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan sune mu'minai ulaka ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma sai Allah ta'ala a wannan aya yace wa ya'lamu ma taksibuna Allahu tabaraka wa ta'ala yana sane yana sanin abin da kuke aiwatarwa na alkhairi ko saban na alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ya san me kuke aiwatarwa zai kuma saka muku gwargwadon abin da kuka aiwatar ya ubangiji ka bamu ikon kyautata ayyuka ya ubangiji ka gafarta mana kuma zunubanmu anan zamu takaita abinda na fassara mana dare Allah ta'ala ka sami tarayya dukanmu a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mun muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda zai yanta a cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojinmu ka kuma amshi wato addu'o'inmu ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya ubangiji ka samu gidan aljanna ka tseratar da mu daga gidan wuta wannan garin Allah ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya wanda suka riga mu mutuwa iyayenmu kakanninmu yan uwa musulmai duka wanda ya mutu Allah ta'ala ka ji kansu da rahama mu kuma da muke raye Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cika da imani kowa da cikas ɗinsa da matsalolinsa Allah ta'ala ka magance masa kowa kuma da bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka sami kyakkyawan ƙarshe subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah